الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kare bu da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai da wannan yini mai tarin albarka yinin litinin dare na talata wanda yau din yayi daidai da 24 ga watan Rajab yau hijira na da shekara 1445 daidai da biyar ga watan biyu na miladiya 2024 barkamu da kasancewa ci wannan maktaba tamu ta darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na halul masail wallafar babban malami alhaji sa'ad bin umar bin sa'id mutumin futattori jamhuriyar mali wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a dukkan yini da kuma lokaci irin wannan cikin mako idan masu bibiya ba su manta ba malam yana mana magana game da jeren giyar wa'ansu abubuwa da shari'a ta haramta shine al-kibru wal ujubu wal riya was sum'a wal hasad wal bughd duka waɗannan mun ji me ake nufi da su mun ji kuma irin hanin da shari'a ta yi a kansu cikin hikimar Allah mun zo ƙarshen wannan gaba har muka higa cikin gabar da mali yake cewa wa ya harimu alaihi zina wan nazru ila ajnabiyya wat talazzuz bi kalamiha wa aklu amwalin nas bi ghairi tibin nafs wal aklu bi shafa'a aw bid din wa ta'khiru sala'an awqatiha wala yahillu lahu suhbatu fasiqin ولا مجالسته لغير ضروره ولا يطلب وريدا للخالق فيما يسقط الخالق wannan kofi shi ma mun karanta mataninsa a makon da ya gabata a yau insha Allah zamu tashi gun da ya rubuta albayan a shafin littafi na 27 kuma wannan shine darasin mu na 14 a wannan littafi insha Allah malike cewa albayan amma zina والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها فلا يهل شيء منها مالكي cewa kaga zina da kallo zuwa ga mata da yake ajnabiya ce a gunka ma'ana ba ta layin matan da aka haramta ma aurensu da jin daɗin maganarta to yi ce wannan babu abin da ya halatta daga cikin wannan zina haramun ne hakanan kallon matar da ba haramun ba ce ka aure ta shi ma iya cikin haramci da shari'a ta yi hakanan jin daɗin maganarta shi ma iya ɗaya daga cikin abin da shari'ar mu ta musulunci ta haramta a wannan gaba wajibi ne musamman matasa su sani a irin abin da malamai suke faɗa shine kallon mace a zahiri da kallanta a skirim kamar a talabishin ko a waya duk haramcin ɗaya ne duk haramcin ɗaya ne yadda haramun ne ka kalli mace haka fizikali kai da ita an haramta to haka nan haramun ne ka buɗe a waya ka dinga kallonta an bayyance wannan kallon tsaraici a haka da kallon tsaraici a waya duk haramun ne hakanan wata ta zo tana rera magana ta jin da tana rera muryarta a waya ka kalla kana ganin wannan muryar kana jin daɗi shi ma haramun ne uwa uba ma balle a ce kuma ta fidda tsare ce kana kallo kuma a galabiya abin da yasa ake dandazon kallon matan nan a media a galabiya tsare ce suke bayyana ba wannan shine gaskiyar magana ko tsare ce suke bayyana ba yasa ake dandazon kallon su cikin media da sauransu sauraka wajibi ne musan da wannan wa'ansu idan an yi wannan magana sai su ɗauka cewa sai kallon mace haka ido da ido a har a waya ma har iski askirim na waya da da talbijin da sauransu duk haramcin ɗaya ne ana fahimta saboda sai mu kiyaye wannan kuma shine wa'ansu daga cikin malamai suke cewa dogaransu da wannan hatta mace ta fito midiya haka da fiskar ta garo a waje da ado da waye ta ce za ta yi wa'azi ko tunatarwa bai halatta ba domin duk inda mace take an haramta bayyana adonta a gun wanda ba muharramunta ba waɗannan mutanen da Allah ya jero cikin surutun nur su ne kaɗai ya halatta su kalli adon mace kawai wala ya budi na zinata wannan illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatina aw ikiwanihinna aw bani ikiwanina aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayra ulil irbati min rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wannan sune wanda shari'a ta ce in sun kalli adam mace ba haramci a ciki amma in dai baka ciki to kallon adam mace haramun ne a gunka an fahimci nan shi yasa suka ce hatta mata yanzu da zamani zamani akwai mata masu wa'azi masu tunatarwa sai ga wata yi minti 40 amma ko aya ɗaya ba za a ja ba hela ba hela bari wallahi labari kawai zaka tana bayarwa kuma malama ce ai karatu bayiwa da labari ai a karanta nassin aya ko hadisi a fasara shine karatu ai ba ba da labari ita malama ce kuma ta har wata mahaddayi za ta yi a hannunta ba kuma tana ana gani a media ko wai ko malama ce ita ma kanta tana bukata a zaurarta a mata wa'azi an fahimta so daga wannan shine irin hadarin da media ta zama da ba mai aune ba so daga kula Allah ta'ala ya ja tinga sosai tsakanin ɗamin namiji ɗaya mace matuƙar ba aure ba ne haɗa su ya samu aikin Allah ke ce duk mutum biyun da suka keɓe tsakanin namiji da mace to na ukun shida ne a tsakaninsu in dai ba matarka ba ce in dai ba muharramarka ba ce to manzala ce illa salisuhum shaitan na ukun su shaitan ne tunda ma'aikin Allah ya faɗi wannan maganin kada a yi kar a fara ka ba ka da wata dabara ba ka da wani ustazanci ka kiyaye kawai shi kenan kar ma ka ji wannan shine ustazanci kuma shine kiyayewa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu wani lafiya wannan duka haramun ne injimalan da zina da kallo zuwa ga matar da ba haramun ɗinka ba ce sannan kuma da jin daɗin magana ta duk ba abin da ya halatta daga wannan sai ya ce ƙarar lahu ta'ala Allah ta'ala yake faɗa cikin alƙur'ani mai girma wala ta ƙarar buzina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ce kada ku kusanci zina wanda shi ne mubalaga anin na haikina kaiwa matuƙa game da hani misali an ce wala ta ƙarabu ba a ce wala ta fa'alu ba ba a ce kada a ku aikata zina a karin ma ku kusance ta kaga wanda shi ne mubalaga kaiwa ƙololi wajen nuna haramci da hani akan zina hanyar da ake bi karkabi an gane da kyau ko irin wannan muqaddimat na zina karkai duk abin da zai kai ka zuwa ga aikata wannan alfashe mai girma to hanyar ma karkabi wannan kuma suna ce iya cikin saddu sari'a a toshe kafar laifi tun kafin laifin ya faru an ce kar mu kalli mace kar mu ji daɗi da maganarta kar mu keɓe da ita kar a yi kaza abin da duk ake so kada ya faru kar a yi zinare duk matakan da ake karewa kenan kuma zinar ba ta yi wasu wannan abin sun faru dama an ce nazrun fabtisamun fakalamun maw'idun sun malika'u duk wanda ya zina sai da ya hau wannan matakan na farko nazrun kallo yasa aka ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a faɗa mu mene ba za su rintse gannansu game da kallon matan da ba nasu ba kallon karka yi domin cikin kallo akwai dafi akwai kuma irin shedan saƙon da yake jihoma cikin kallo iya amfani da kallo wajen suran ta mamace da suran ma da ba ta bace ba ba domin ya kai ka zuwa ga halaka ya sa ƙur'ani da ya san shedan iya da wannan illar sai ya ce to kar ma ka kalla ɗin ma a faɗa wa muminai ku rintse idanuwanku ba ku ba kallon ƙurilla ga matan da ba na ku ba ka kafawa mace ido har sai ta ɓace wannan haramun ne ana fahimta su ma matan Allah bai bar su ba yace su ma a faɗa musu su rintse idanuwansu da kallon mazan da ba nasu ba wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna an gane ko a faɗa mata su rintse gannansu game da mazan da ba nasu ba su maza an ce kada su yi su ma mata an ce kada su yi kaga shikenan in kowa ya dau hannun da aka masa ya zauna lafiya kuma su mata bayan ma kallon da aka ce kar su yi an ce idan larura ta sa za su fito waje to su fito da shiga ta kamala amma yanzu da yake shedan ya riga ya hure musu kulle to fitowa da shiga ta shari'a a kammale wallahi za ka haɗa mata ɗari ba a samu guda ɗaya ciki ba in dai irin tufafin da shari'a ta ce e ta yadda ya mace ta fita waje da ita ne a ƙa'ida a musulunci ya mace inda ta kai shekarun balaga ta fara haiba da ita da matar aure da bazawara duk hukuncinsu ɗaya a waje duk hukuncinsu ɗaya abin kuma da shari'a ta ce shi ne a ƙaddara mace ta sa atamfa ko ta sa leshi ko ta sa wata riga to ita wannan tifar da ya macen ta sa ba a so a ganta duka ba a son a ganta abinda ake bukata ta lullube ta da mai da hijabi duka har kasanta ba za ka taba ganin kalan a tabbatar ta ba kuma hijabin ya zamto mai kauri ba mai daukan ido ba ba mai shekin ba ba mai ado barkatai ba duka wannan iya cikin dokokin hijabi wajen guda bakwai da malamai suka sa to za ka haɗa mata ɗari ba ka samu ɗaya mai wannan ba kai yanzu ta kai ta kawo ma ba ma wai a ga a ga a tamfar da ya mace ta sa ba har an dawaye ta ba za ka iya gani abin da ta sa a cikin jikinta kafin a tamfar sai ka gan shi domin tsabar shaɗanci kuma su sun yadda haka shi ne burgewa in mace ba ta wannan ba ta waye ba to a faɗa miki a miki albishir manzan Allah ya ce irinku ‘yan wuta ne suke tafiya a titi’ tunda ya ce simfani min ahalin nari ya ce simfani min ahalin nari in ji manzan Allah ya ce lam'ara kuma ya ce akwai wasu shimfin mutane biyu ‘yan wuta ne amma ni ido na mabe nuna musu ba sai manzan Allah ya ce mutanen da za su ɗau dama su dinga zalintar bayan Allah ko da mulki ko da kuɗi ko da ƙarfi su dinga cin zalin al'umma don suna da dama ba su tubo har suka mutu to manzan Allah ya ce ‘yan wuta ne mutu wannan sannan da mata kasiyatun ariyat mata gashi da tufa a jiki amma tsaron suke tafiya ga tufa ta dubban ɗaruruwan kuɗi amma ba ta yi aikin da sutura take a musulunci ba les na dubu ɗari biyar na dubu ɗari bakwai amma les ɗin dama an yi shi ne domin ɗaukar ido kuma illar ba za su yi adan a gidajensu mazajensu su gani ba ke za a fita unguwa sai za a je gidan biki sai za a je asibiti sai za a je wata walima sai za a je kaza kaza annan za su caba wannan adon su fito kuma qur'ani ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bulatihinna kar ya mace ta nuna wa kowane namiji ado sai mijinta na aure shine farko illa li bulatihinna mazajen su sune layi na farko game da su ga adon mace a cikin halacci to mazajen da suke ɗinka muku kayan bakwa su su ga adon ma wata in ka je ganta a gida laƙaddar da sai ka ɗauka yin aikin gida ce a bayan ce matar gidan kuwa mejinta ba irin share gumi da bebe wajen mata sutura amma ba za ta taɓa wanka ta samai ta yi ado ya gani ba in ka ga adonta to fita za ta yi to wannan fitar da zaki da adon don a gani haramun kike aikatawa da nasin ƙur'ani wannan mutanen da aka jero su kadai ne in sun ga adanki baki haramun ba amma in ba sa ciki ka nuna masu adokin haram saboda ka bangare biyun duka sai an kiyaye bayan Allah ita zina tana cikin abin da yake gurbata society gurbatawar gurbatawa ta ma'ana ya zamto babu tsari babu tarbiyya babu haɗin kai wallahi zina tana haifar da wannan cikin al'umma duk gunda zina ta yadu to za a gaba wani mai mutunci a wannan yankin kowa iya yi wa kowa kallon banza ne kawai wallah dafi zina ne ke haifar da wannan kuma zina ko ba ka yi inda kana zaune area da ake bala'i da ya shafe ka sai ɗanka ya koyi rashin kunya sai yarka ta koyi fitsara wallahi dizzina area da ake zana iya haifar da wannan dalilin sai an samu karancin albarka sai an samu saukar musifa da bala'i a wannan yankin sau daga wannan duk iya cikin shari da zina take haifarwa a cikin al'umma Allah ya tsare mu Allah ya ce kar ku kusanci hanyar da ake yin zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ita zina alfahasha ce amana aiki ne mai muni da Allah ta'ala ya kyamace shi sannan kuma hanya ce mai muni hanya ce mafi muni Allah ya tsare mu wa qal Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya alamu kha'inatal a'yun yawma tukfi sudur Allah shine mafi sani game da kha'inatal a'yun ido mai mai ha'incin kallo ba can an ce karkale macen da ba taka ba to in kai ha'incin kallo ma Allah ya sani in ka ɓoye kake kallo ta gefen ido to Allah ya sani a shi ne mana kha'inatul ayun kenan idon da zai sata yayi ha'incin kallon abin da aka haramta masa to Allah ya sani sannan wa ma tukfi sudur sannan abin da zuciyarka ta ɓoye Allah ya ta'ala ya sani ba abin da zaka ɓoye ma wa Allah suratul ghafir aya mai namba ta 19 qala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa kama ja a fil hadith kama yadda ya zo cikin hadithi yake cewa kuti ba alibin adam nasibu na zina an rubuta wa ɗan adam irin rabonsa ko kasonsa da zai iba game da zina ba huwa mujirikun zalika la muhala tabbas hakika zai riski wannan babu makawa ya ce fal'ainani zinahu ma'annatu so idanuwanka guda biyu da Allah ya masu to zunansu shine kallo duk idan da yake kallon matar da ba haramun dinsa bace to wannan idan kallon da yake wa matar irin irin zina da irin yake gina idanuwa zunansu shine kallo wal uzunani zinahuma al istima' so kuma kunnuwa zinasu ji sauraron maganar matar da ba taka ba ko ba muharmarka ba wal lisan zinahu al kalam shi kuma harshe zinarsa shine magana waliyaddu zinaha albadishu ita kuma hannu zinarta shine tabawa ko kamawa war rijil karkace rajilu rijil ne kusan akwai wamanci da rajilu da rijil rijil kafa ake ne rajilu kuma mutum wasali ne kawai sama da ƙasa ya bambanta an bayyanta rijil kafa zinaha alkutta zinar kafa shine ta taka ta jigun takun da za ta shine zinarta wal qalbu yahwi wa yatamanna ita kuma zuciya tace qalbu yahwi wa yatamanna tana kai tana kai kawo kuma tana buri tana kai kawo tana buri amma duka wannan manzala yace wa yusaddiqu zalika al farju aw yukadhiba abinda zai gaskata wannan duka shine farji ko ya karyata ma'ana idan an yi zinar to duka wannan suna da rabo na zunubi da ubangiji zai sa a rubuta ma daga kallon daga ainihin jin maganar daga maganar kanta daga tabawan hannu daga taku na kafa daga tunani cikin zuciya duka wannan kowace gaba sai an rubuta ma zunubin zinarta an ana gane ko kowace gaba in dai har zinar ta faru an yi to kowace gaba anan sai an rubuta mata kasanta na zunubi ana ganewa shine wai sadiqu alfarju zalika aw yukadhibu kai wai sadiqu zalika alfarju aw yukadhibu farji ne zai gaskata wannan ko ya karyata idan kuma ba aikata zinan ba to shikenan sai dai a rubuta maka sabo sai dai a rubuta ma zunubi na sabo amma ba za a rubuta ma zunubi na zina ba ana ganewa kyau amma har in shedan yarin jayi mutun yayin zinar to kowace gaba a wannan gaban da manzon Allah ya lissafa sai an rubuta mata zunubin ta yi zina ido hannu kunne a hannu na taɓa zuciya ƙafa kowace sai an ware mata zarabanta na zina Allah ta ya tsare mu Allah ya kiyashe mu rawahul bukari wa muslim wa amma akalu amwalin nasu bi ghairi dibin nafs amma cin dukiyar mutane ba tare da san ransu ba ana gane ko shine akalu amwal nas bi ghairi dibin nafs a ci dukiyar mutane ba dan suna so ba dan ta dole aka yi musu kaman yanzu nan gaje su yanka ya dole ka siya bayan da zaka yi ka sai hida zuwa amma yanzu ya tashi kuma shine dai abin shine ne ba ba ba wani sabo a kawo ba kaga wannan iya cin akal akal amwalin nas bi ghairi dibin nafs cin dukiyar mutane ba dan saran su ba dazu wani da yake faɗa mun dazu nan bayan la'asar yake cewa iya zaune ake aunar da wani abun awo ko shinkafa ko wani abu ya makocinsa ne a kasuwar cikin gari haka yace ya ji iya sai da abin dubu da kaza dubu da kaza yace da aka yi haya haya haka yace sai ƙara naira 50 musu wallahi tallahi dazu ne yake faɗa ne bai je kasuwa ba iyanan yake anan yake zaune iya siyarwa dubu da kaza amma da aka yin shafi awanni ko sai ƙara hamsin da kansa to eh wani mai sassauci ne ma a kan wa'azu to ai ita haramun ba ta da kaɗan ne ba ta da kaɗan kaga kaɗa'an da nassin shari'a wannan hamsin hamsin haramun yake shi ba wanda zai halatta masa wannan kuma ana yaudarar wa'ansu daga cikin 'yan kasuwa a ce wai in mutum ya siyar wani ya je siyar sai ya yi ciku duk wannan ba dalili ba ne ba dalili ba ne suna tabbakiya da wannan za ka ji su ai in mun siyar a haka in mun je sari kudinmu ba zai sa ba zai siya ba to kuma ai ita shari'a kullum abin da take nunawa shi ne har in abu ya zo a wannan yanayin to haka wannan yanayin za a siya shi ai in ba ku manta ba wa'ansu daga cikin malamai lokacin da wannan tunubu tunubun ya hau ai ran da ya hau an ce ko ofis ma bai shiga bai janye tallafin mai ko ba haka bane daga goron tsuwa ya fada dama shi da da haushin abin ya zo subsidy has gone tun kafin ya je ya zauna ofis abin da ya fada kin wa'ansu daga cikin yan kasuwar fetur suna da fetur din suna siyarwa wani rijiyoyinsa fal suke a jike amma iya jin has gone din nan hima ya hazo da talakawa haka suka yi mana fetur ɗin iya nan kafin a yi wannan hasgon ɗin ana sai da shi 180 da wani abu ko da 90 amma hasgon ɗin na sai ta sake sai da 400 da wani abu da 50 ko da 70 kaga duk abin da ya ci na wannan wallahi billahi azimu haram yake shi ba malamin da zai halatta ma wannan babu shi an fahimta saboda kowaye a cikin harkar kasuwa in dai haka ta faru da kai to ka sani muna faɗa ma da babban murya abin da kake shi haramun ne abin da kake ci wallahi tallahi haramun ne kana sai da kofin ruwan na akalla naira goma naira goma kana siyarwa haka kake sai da shi sarowa kake a wurin wa kawo mato ka saro duk ka sa ribarka da fitarka da komai kana sai da shi naira goma to sai ka ji labarin an je an saro kofin ruwa irin wannan amma a gun sarin ma naira goma sha biyar ake siyarwa amma kai naka da ka siyo har ribarka goma goma kake siyarwa to jin labarin ya zama sha biyar ɗin nan kai kuma ka ƙara ko naira biyu ne a ce ma mai tausayi to haramun kake ji ba wani tausayi a wannan ba wani tausayi ka sai da kayan ka naira goma goma har ya ƙare in ka siyo ɗan sha biyar biyar ka sai da shi sha biyar biyar in ka siyo ɗan ishirin ishirin sai da shi ishirin ishirin haka ake yi amma wai don ka ji labari ko yayin gari wane ya ƙara ai wane ma ya ƙara kai ma ka ƙara to shi kenan za ka ƙarin ku akwai wanda za ka yi shi kai nadama kuma ka ciji yatsa kai kukan da ba zai ma amfani ba wannan babu irin tashin hankalin da ake ciki a yau kamar wannan Allah ya kama wani lokaci na rashin control na price kowane ɗan kasuwa a galabiya kawai ya samu gashin kansa yake ci in yayi sa a gefe gefensa kayan ya ƙare ya agunsa to shi ya zama sarkin kasuwa duk abin da ya yanka haka za a ci ba inda za a yi da shi wannan iya cikin bala'in da ya doso mu a yanzu wa'ansu daga cikin ƴan umma sun faɗa cikinsa kamar lokacin da aka ce za a rage amfani da naira ta kuɗi kaga a lokacin himawan sun faɗa bala'i suna amfanin sai da kuɗi da kuɗi to wannan shi ma bala'i ne a lokacin malamai duk sun yi ƙwaro sun yi magana to wannan haka ake fama da shi akalu amwalin nasu bai ghairi ɗibin nafsu haramun ne ka ci dukiyar ɗan adam ba da sarransa ba ka san ɗazo ka sai abin nan dubu da ɗari biyu kuma ka je ka da an cima dubu da ɗari kuma shi ne dai ka ga wannan ɗarin ba a saranka ka bayar ba don dole aka yi ma bayan da za ka yi to iya cikin cin dukiyar mutane ba ta hanyar saransu ba iya cikin haram da nasi na shari'a maliki cewa ya kunu in ma bi ghairi mardati ashabiha shi irin wannan cin dukiyar zai iya zama tuwa ba da yardar masu dukiyar ba kal ghasab kamar kwaci a kwace ne mana kuma kwace yake yi ba eh ko kuna tsoronsu ne a kwace ne mana ai kwace shi ne a fi ƙarfinka a karɓa to an ba fin ƙarfi an karɓa bayan da za ka yi bukata ta kai ka dole ta sa ka bayar in baka bayar bayan da za ka yi bukatar ka ba za ta biya ba kaga an ba fin ƙarfi ai an ba kwace wa ta'addi ko ta'addanci wal khiyana ko ha'inci wal khadi'a ko yaudara was sariqa ko sata an gane ko wal hiraba ko fashi da makami shine hiraba wa ma ashbahaha da abin dida ya kama da wannan an gane ko iya sa yace da abin dida ya kama da wannan duka dinga dauko kana dora mizani wa imma bi mardati ashabiha ko ma dai a ce da yardar ma'abota dukiyar amma ala wajihin riba ka ci dukiyar wani amma ta hanyar riba matsuwa ta sa dole ya karbi wannan abin a haka ka dora riba a kansa ya baka dole shi ma iya cikin akalu amwalin nasu bi ghairi ibn nafs aw rishwa ko cin hanci an tare ka ce ba za ka fita ba sai ka bada kaza bayan da za ka yi to abin nan da ka dauka ka bayar ko naira 20 ce to wanda ya karba ya ci haram awli qimar ko caca ita ce qimar da maisir da qimar duk caca ake nufi bi jami'i anwa'ihi da dukkan nau'o'in cata duk nau'in cata kowace iri ce tana cikin akal amwalin nasu bi ghairi ibn nafs an gane ko aw hulwanil kahin ko kudin boka mutum yayi bokanci a bashi kudi to shi ma na kudin haramun ne ko da bokan ya sha wahala ko ya hau dutse ya kwana a jeji yayi waye yayi waye to da wannan duk wahalar da ya sha inda bokanci aka bashi haramun ne an fahimta wata rana sai na abubakar radiyallahu an iya da bawa to bawan iya zuwa iya aikin kodago haka zai zo da dan wani abu ko abinci ko dan wani kudi haka idan ya zo zai je wajen mai gidansa sai na abubakar radiyallahu an ana ganewa sai na abubakar duk abin da bawan nan ya zo da shi to sai ya tambaye shi a ina ya samu a ina ya samu kafin ya ci sai shi ai kodago dai ai kaza dai in yaji abin ya halatta wanda yi din to iya iya daukan abin da yazo da hidan shi sai na abubakar radiyallahu anhu a gane ko to wata rana sai shedan ya mantar da sai na abubakar radiyallahu anhu shedan ya mantar da shi wannan bawan iya zuwar dan wani abinci a hannunsa sai ya karba ya ji ba tare da ya tambaye shi ba sai da ya sa abin a cikin sa ya ci sai bawan yake cewa ya sayyadi ma'ana ya shugabana a kullun nazo kana tambaya ta a ina na samu mene na samu amma yau baka tambaye ni ba yace kai shedan ya mantar da ni gaskiya shedan ya mantar da ni yace wannan abin da ka zo da shi me kai ka samu sai ce wallahi bokanci ne tun jahiliya tun da can nayi bokanci wanda ne ba bokancin bai biya ni ba sai dazun nan muka haɗu da shi ya biya ni shine tsarabar da zo ba da shi sai na abakar radiyallahu an da ya ji kudin bokanci ne da ya zurmuka hannunsa cikin bakinsa sai da ya kakaro aman da ya amai da wani abin da ya ci ya ce wallahi da ya san loma ɗaya ce ta rage a cikinsa ta wannan abin da ya ci kuma in ta fito za ta fito da numfashinsa na ƙarfi wallahi ya yi ya gwammaci ya bar duniya akan ya mutu da loma ɗaya ta haram har yake cewa ya ji ma'aiki yana cewa kullu lahamin nabata bi sotin fannar aula biya dukkan naman jikinka da ya tsoro ta hanyar haram wuta ce makomarsa kun ji bayan allah masu yi da gaske kenan amma yanzu na haram ɗin ma yake da mayaci har da shi har ma ce ake bani wallahi tallahi akwai masu wannan gangancin haram ce ma bani kawai shi danga ɗan shiga haka kawai ɗan ta kife iya ganin ita duniyar matabbata ce mazauna ce duk wahalar da kake sha a duniya manzon Allah ya ce a kaddara ma tun haihuwarka har mutuwarka baka taba ɗanɗana jin daɗi a duniya ba kowane iri manzon Allah ce idan aka sa mutum a wuta sakan ɗaya a fidda shi a tambaye shi afwan a sa shi a aljanna sakan ɗaya a fidda shi a ce me wahala zai ce wala bai santa ba a ce kai shekara saba'in a duniya duk wahala kake sha baka taba samun sakan ɗaya a shekara saba'in muka ji daɗinsa to ma'aiki ce an sa mutum a aljanna a fidda shi na skan ɗaya a ce mai wahala zai ce wallahi bai santa ba yanzu ma yake jin sunanta ba kuma ya ce da a ce a duniya tun daga haifarka har mutuwarka a cikin jin daɗi kake da ni'ima da walwala ka ɗau shekara saba'in haɗari ma ya ce amma ka je kiyama Allah ya ce a saka a wuta a sa mutum a wuta sakan ɗaya a fidda shi a ce me ya jin daɗi zai ce wallahi bai san shi ba wallahi ya manta bai mata bajin sunansa ba to haka fa wannan shine kwatankwacin rayuwar duniya da lahira ba duk azabar da ka sha wallahi in ka kwatanta da azabar lahira ba komai bace duk daɗin kuma da ka sha in ka kwatanta da daɗin aljanna shi ma ba komai bane yasa wata rana sai na Hassan bin Ali bin Abi Talib Allah ya kare da shi yake iya mutum ne mai ado kuma an ce iya cikin mutanen da Allah ya masa super manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ginan na Fatima jikansa lokacin sa yayi kalifanci na wata hudu haka da yan kwanaki domin maslaha sai ya yi dai haƙura ya sauka da kansa shi ma'auya ya ci gaba da kalibanci ana fahimta wataran ya yi hawa akan doki da almajiran suna binsa sai wani tsohon bai hudu ya fito ya tare shi ya ce ya khalifa ya tsaya iya sauraransa ya ce kakanka ne ya ce iya nufin mazan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce a kakanka ya ce a duniya sujunul mu'min wa jannatul kafir a cikin maganganun kakanka yace ita wannan duniyar kurkuku mai imani ce sannan kuma aljanna ce agun kafiri hadisi ne manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace to kai kuma ga kanan a cikin ado da jin dadi da walwala yanzu haka a cikin a cikin a cikin wutan a cikin gurguge amma imda yanzu haka a gurguge ya ce ni kuma gani ba ban yi imani da addininku ba amma gashi kuma azaba nake sha wahala nake sha daka nake sha sai ya ce ni kuma zo aljanna nake an fahimta da yake dan gado ne sai ya ce da shi haka ne ya ce in ka kwatanta gidan da Allah zai sani a lahira in ka kwatanta da wannan jin daɗin da nake wala ya kuro ku nake in ka kwatanta gidan aljanna da wannan walwalar da ya gani walla tamkar yanzu a kurkuku nake yace kai kuma in aka kwatanta azabar da zaka shiga a lahira da wannan azabar da kake sha yanzu wallahi zo aljanna kake an fahimta wani haka sai na Hassan ya bashi amsa saboda haka duk abin da zai sa kai dakon sai zame ma musifa a lahira wallahi kar kai kwara ka hakura ka mutu da wahala wallahi wannan shine imani shi ne imani in dai har kayi da gidan lahira ya fi gidan duniya can kuma ba a mutuwa ba a karewa to ka yadda ka gyara can akan ka bata shi akan wannan gidan amma da yawa mutane karatun baya shiga zukatansu za su ji din amma ba za su yi aiki da shi ba Allah ya ba mu iko aikin da karatun da muke malik ya cewa da duk abin da ya kama da wannan wama yawa ya ce hine hulawar kahin ko hulwanul kahin da kudin da boka ya aiki aka biya shi haramun ne kuma kai ma in ka san mutum bokanci yake duk abin da dai baka rakar ba an fahimta ka san bokanci ne aikin sa bokanci yake yake samun kudi to duk abin da ya baka haramun ne karaka ba in dai ka sani abu na gaba aw maharil bagaya ko sadakin karuwa karuwa ta je ta yi karuwanci a bata kudi hima haramun ne in ka san mace aikinta karuwanci duk abin da za ta baka a hannunta kada karfa haramun ne haramun ne haramun ne ita a karan kanta ma haramun ne abin kai kuma in ka san a wannan hanyar aka same kai ma haramun ne ba za ka ci au ma ashbah ay ashbaha ko abin da ya kama da wannan duka wa kullu haramun madinu an duk abin nan da malamin lissafo dukan su haramun ne kuma abin da aka hana musulmi hawa kansu ne وقد جاء في الحديث يازو حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق duk wanda ya ci dukiyar wani musulmi ba tare da haƙƙi ba an gane ko wanda ka ci ko sisin kwaban wani musulmi ne ka cinye masa amma ba da haƙƙi ba baka cancanci ka ci wannan dukiyar ba to laƙi Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah Allah iya mai fishi da shi ka ci naira ɗaya ko naira hamsin ɗin da ka ƙara akan mudu ta haram to za ka haɗu da Allah iya fi shi da kai a gobe alƙiyama laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah ubangiji ko ubangiji ya fi shi da shi rahu tabarani wa ahmad wal lafzu lahu wa amma al aklu bi shafa'a amma ci da ceto aw biddin ko ci da addini fa huwa min babi akli amwalin nas bil batil iya cikin babin cin dukiyar mutane da barna fal aklu bi shafa'a shi ci da ceto wa huwa ma ya'khudhu al insanu min min ghairihi shine abinda wani zai ci dukiyar waninsa ala an yashfa fihi li ghasibin wa shibhihi shine akan zaka yi masa alfarma ko zaka cece shi a gun wani ghasib an gane ko wani azzalimi da abin da ya kama da wani kamar misali an kai mutum kara ko kotu ko police station da sauransu wani ya lallabo ya ce to kasan har kafin da ke duk gaskiyar kafin da ka zo nan sai kai abin nan ko ba ka ke ba a duk gaskiyar kan da ka zo nan ai sai ai ai ka saka an daki ga ajiya ga zo za ka yi wancan gaisuwa ya zo tattare kai karba abin da zai karba shikenan koyi kwana ya tafi ko kuma a yi karɓa abin da zai karɓa ma ya raba ya kai musu wani cinye wani to wani ne ci da cito ko kuma a harkar aiki misali ma'aikatan gwamnati ka cancanci a ma promotion an gane ko ana yi ko yawa ana yi zaɓi ma ya zama to ma ba a ɓoyewa ma a fili ma ake yi ma a fili ma ake yi wallahi ya ko wajen ɗaukar ma'aikata wani ya zo cuto kasan har najeriya ba to dole bayan yawan wani abu ba ka cancanci abin ɗari bisa ɗari ka cancanci a ɗauke ka amma ce sai ka yi wani abu an kai to shi ma wani ne ci da cito kai yanzu ta kai ta ga har likitoci a asibiti ma ya musu haka likitan da gwamnati ta ɗauka take biyan sa albashi duk wata to in kana so a ka gayin shi lafiya kalau sai ka sa wani abu a cikin fayil ɗin an kai masa wa'ansu duk suna irin wannan musibar to to kaga dai to duk abin haka yake kuma duk inda ake irin wannan rayuwar ba yanda za a zauna lafiya wallahi ba za a zauna lafiya ba inda irin wannan rayuwar muka zaba komai ba ma duba cancanta sai an ba da kuɗi sai an ba da cin hanci sai an ba da rashawa mu ɗora rayuwarmu a kan wannan layi wallahi tallahi ba mu so mu zauna lafiya ba shi ne ka'ida duk al'ummar da wannan shi ne a gabanta to ba ita ba ɗanɗanin nutsuwa da zaman lafiya da ba zai yi ba ta yi sallama da wani abu to aikin hajji ma sai an ba da cin hajji aiki ka duba ma wai aikin hajji in ban da musiba aikin hajji ma iya cikin rukunan musulunci shi ma an kana son kujera sai ka yi hannu ƙasa duk fa ƙasar fa akan wannan ake rayuwa ba sai abin da ka ji kawai ko ka gani wallahi tallahi malam sai abin da ka ji ko ka gani wata barnar ma ta fi wanda ka jin ma haka ake tafiya kuma duk a galabiya mu da yanki mana duk musulmai ne to wannan iya cikin akalu akalu bi shafa'a shi da ceto ka fake da wani abin da ka cancanci amma amma ba za a ma ba sai ka ba da wani abu to wannan shine akalu bi shafa'a ana gane ba wal akalu bi din huwa masalan at-tazahuru bil istiqama shi da addini kuma shine misali mutum a zahirinsa ya zama to ya sufantu da addini ya tsaye akan addini wasalah kuma ya nuna shi mutumin kirki ne a idan mutane amma ihtiyalan ala amwalin nas iya wannan dan dabarar da zai sa mai dukiyar mutane ya zama ustazu kullun da asuwaki a baki kullun ga ma sha Allah ya bar kullun da kansa ko kallo ba ba iya sun kuyi da kansa ka to amma duk leka yake ta ina zai samu ya kwashe wani an fahimta ko kuma ya zo da siffar addini a yadda da shi a yadda da shi a addinance sai ya ha'inci ya gudu shi da addini ne ko kuma ya fake da wani abu na addini ko taimakon masallaci ko taimakon marayu ko za a sai littafai a masallaci ko za a sai ƙura'arai duk wannan iya cikin ci da addini duka in dai har abin ba haka yake ba ka fake da wannan don ka azurta kanka ko ka ciwa kanka to iya cikin akalu biddin wanda shi ma haramun ne a musulunci an fahimta fayi wuta li ajilihi sai aje a bashi domin matsayin addini din wata ruju tijaratahu li ajalil baraka haka zai ci gaba da kasuwancinsa irin wannan tsarin nasa domin neman albarkar wannan hanya din almaz'uma wanda yake raya hakan a bakinsa kuma ba gaske bane wa huwa ma hadha jahilun munharif kuma wannan in ka tsatsara shi ba mallai yace jahili bai ba san addinin ba munharib wani kifaffe ne haka qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba bayan mutanen kirki sun wuce za a maye bayan su da wa'ansu mutane na banza warithul kitab an gadar musu da littafi amma ya akuzuna arda hadal adna sun fake da wannan littafin suna karbar dan wani abu na duniya al adna shine a duniya iya karɓar ɗan wani abu a duniyanci wa ya ƙuluna har ma suna faɗa sai gufaru lana ai za a gafarta ma ni wannan abin na gan shi a waya wani mutum iya cikin masu bayyana wata aƙida a cikin musulunci na san shi mutum ne a wata jiha arewacin ƙasar nan wai sun je lagos irin taron su ɗin na haka za su yi taron su a can gunda aka sauke su sai hau a mashin na a caba ya ce kai shi ku kaza tafiya ce mai tsayi ya kai shi wai kuma lokacin da ya sauka a garin bashi da kokobo bashi da kokobo da aka kai shi kuma aka sauke shi sai dan a caba ya ce bashi kudin sai ya ce wallahi bashi bashi da kudi ya haka kuma ya ce wallahi bashi da kudi ya ce kai ka je ba kar ka yafe domin taron kaza za mu je a can guza yafe mu wallahi a waya na ganhi da bakinsa yake faɗa kuma da sunan malami ne shi ba taron ka za mu ka zo ba ka je makar ka yafi a can za a yafi kaga wannan ganganci ne ai ba karamin ganganci ba ne isgili ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu ya koma ga Allah akwai silikin sa gun bai yahudi manzan Allah ya je ya karbi wata alkama ce ko sha'ir a gun wani bai yahudi ba shi da kuɗin da zai biya sai manzan Allah ya bashi silikin sa ya riki a matsayin jingira da na Aisha ta ce har manzan Allah ya koma ga Allah wannan sarkin ba karbo shi ba shi fa manzan Allah ne ba wanda Allah ya ce wa'ansu ma ya ba su aljanna a ƙarƙashinsa ba amma bai irin wannan gangancin ba bai ce bai yahudan banza ba na cinye dukiyar kai abin da za ka bai faɗa ba ya ce ga wannan riki in na samu na kawo ma kuɗin ka ba ni kayana in ban samu ba sai a sai da shi ka ɗau kuɗin ka to amma ya ce wai ya je makar Allah sa ya yafe kaga irin wannan ganganci ne ba karamin ganganci ba ne ba kaga wannan za a fake da addini dan a cuci mutane an fahimci wannan ya'khuduna ard hadha al-adna wa yaquluna sayghfaru lana zaka ji suna ce ai mu za a gafarta mana ai wa in yati ma'ard mithluhu yaqulu amma in wani abin yazo kwatankwacin irin wajen sai sa su durmishe shi sai Allah ya ce ya faɗa musu alam yukhas alaihi mithaqul kitab shin ba su karanta littafi sun ga irin alƙawarin da Allah ya yi a ciki ba Allah ya qulu ala llahi illa al-haq a cikin alqur'ani Allah ya ce kar ku fudo komai game da Allah in ba gaskiya ba ka ci kudin mutum ka ce Allah zai yafi ma Allah ne faɗa ma ai ba Allah ba ne faɗa ma ku ba alƙawari yayi ma ba kaga hakan da kai kai wa Allah ƙarya kenan Allah ya kulu ala Allah ila alhaq wa darasu ma fi darasu ne qara'u sun karanta abin da ke cikin littafin wa darul akhirah khair Allah ce gidan lahiran tabbaci ne mafi alkhairi ba amma lil ladina yattaqun ga wannan masu jin tsoron Allah dan mai tsoron Allah ba zai jefa kansa cikin wani abubuwan ba ya tsare kansa har ya mutu shi kenan ya samu gidan lahira Allah ya ba mu ikon haka Allah ya tabbatar da mu akan irin wannan layi wa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa ya harumu alaihi ta'khiru salati an awqatiha musulmi an haramta masa jirkin ta sallah har lokacin ta fita haramun ne ana ganewa wala hilu lahu subatu fasiqin musulmi an haramta masa aboki da fasiki ne bayyana sabon Allah wala mujalisatuhu haka nan an haramta ma kai majalisin zama da fasiki li ghairi daruratin sai dai inda larura kamar zaman makaranta ko zaman aji ko zaman mota ko zaman gun aiki wannan zama ne da larura bayan da zakai wala yatlub huridal makhluqin bi sakatil khaliq malici haramun ne ka nemi yardar abin halitta wajen saba mahalici kowaye a duniya in dai wai dan ya soka ne ku yi daɗin zama da shi a wannan hanyar kuma za ka saɓi Allah karkai masa wannan ɗa'a kowaye ba a neman yardar abin halitta wajen saɓawa Allah ba a yi duk kuma wanda aikinsa haka ne haramun yake aikata ƙala Allah ta'ala Allah yake cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu in kawo muminin da Allah da manzansa a haƙu kun ga sai aka yi ifradul fi'il din an ce wallahu aka ce wa rasuluhu inda ka'ida ce ta larabci ba ƙwar'ani ba sai ya ce a haƙa a kawo an fitasniya domin su biyu ne amma an ce da Allah da manzo amma aka ce su shi ya cancanci kuma yasa suka ce yardar Allah ita ce da manzon Allah yardar manzon Allah kuma ita ce da Allah duk abu ɗaya ne yasa aka kadai tafi ilim an bayyanta an yarduhu shi ne cancanta ku nemi yardarsa in kano mu'minina har in kuka sace kuna da imani albayan ya'ani annahu la yajuzu lil mukallafi an yu'akkira salah bai halatta ga mukallafi bai jirkinta sallah an auqatiha har lokacin sallan ya fita fa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan bi haythu lam yu'addiha fi waqti al-iktiyari wala daruri bai je ya gabatar da sallah ba a lokacin da aka faso kai sallah ne farkon lokacinta ko kuma a'a hine iktiyari din kenan ko kuma a'a ma ka je kai ta tafiya har lokacin larurin sallah yazo ya wuce baka yi ba bi gairi uzrin maqbulin kuma ba wani uzuri bane a shar'ance ya halattar ma jinkirin sanar baka yi ba haka kawai kai to mala yace baka da asallaha ta'ala to haka ma sabon Allah ta'ala ne wa ta baban kabiran min al-kaba'ir ko mutun ya zo da katotan laifi daga cikin kaba'ir zulu kamar iya so ya ce jirkin ta sallah akan lokacinta iya cikin kaba'ir zulu kamar caca sata kisan kai zina duk iya cikin wannan an fahimta wartaka ba jarimatul kubra kuma ya zama katon mai laifi a shari'aci jarima kubra shine laifi mai girma to ya aukan wannan laifin iyakan shi wa kana min jumlati haula alladhina wasabahum Allah fi qawlihi kuma shi iya cikin jumlar wadancan da Allah ya siffanta su cikin fadin sa da yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan bayin Allah sun wuce mutanen kwarai sai a maye bayan su da wa'ansu miyagun mamaya miyagu wajen ɗabi'a da halayya sai Allah ke ce daga cikin halayyarsu shi ne a za'usala suna tozartar da sallah wata ba'u shahawad suna bin soyi-soyin zuciya fasau fela ƙauna gayya gayya shi ne wani wadin nemin nari jihannan wani kwari ne a cikin wutar jihannan Allah ce za a jefa su wannan kwari da cikin wutar jihannan Allah ya tsari to shi wannan malam anan ya ɗan sassauta ma domin akwai hadisi dai inganta game da malam usaimin nake zaton ya fito da cikin littafinsa na sufatu sala yake cewa akwai wasu sahabbai sun kai wajen mutum bakwai akwai abu hurairah a ciki akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan umar akwai mu'adh bin jabal da sauransu suka ce duk mutumin da da hankalinsa da lafiyarsa kuma iya da yanci ba a tsare ke ba ba a kulle ke ba aka kira sallah iya ji aka dan ba da intabal na zuwan liman duk bai bar abin da yake ba ya zo ya yi alwala ya yi shirya wa sallah bai ba har liman ya zo aka yi kabbara bai fatse abin da yake ya zo ya yi sallah ba har aka yi sallar aka aka sallame bai zo ya yi sallar ba to sun ce ko da ya yi sallar daga baya ma Allah baya so wannan duk sahabban da sun faɗi wannan magana in dai ba da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'ance ba aka yi sallah kana ji a kira sallah kana ji a yi kama kana ji a fara sallah kana ji ya ce assalamu alaikum duk kana ji daga baya kuma ka yi alwala ka ce za ka zo ka yi taka daga baya Allah ba zai karɓa ba domin ita sallah ibada ce mai tafa da lokaci inna salata kana ɗalil mu'minin kitaban mawqutan ai wajiban ne muaqqatan wani wajibi ne wanda yake da alaka da lokaci kuma lokacin nan Allah ne sanya shi da kansa an fahimta wa an sa'ad bin abi waqqas hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qawlihi an qawlillah azza wa jal an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadin Allah ta'ala da yake cewa fawailun lil musallin banin azaba ko kwari na wuta jahannama ya tabbata ga wa'ansu daga cikin masallata allazina hum an salatihim sahun sune masu samun kansu cikin wargi da wasa da rashin biya wa sallah muhimmanci al-ma'un aya mai namba ta 4 zuwa ta 5 wa qala qala sai shi humul ladina yu'akkiruna an waqtiha a hadisin da sa'ad ya rawaito sai ce manzon Allah ya ce sune masu jirkinta sallah ba sa yin ta a lokaci sune allazina hum an salatihim sahun kenan an fahimta wannan fassara ce ta hadisi kamar da imamu bazari fito da shi wa ja'a wa kama ja'a fil hadisi kamar yadda yake cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam qal ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallama man jama'a baina salatayn min ghairi uzrin wanda ya hada sallah biyu ba tare da uzuri ba azhar da al'asr ko la'asar ko ishi magariba da isha haka kawai wani uzurinka da da wani abin da kaga dama yasa har aka yi azhar ta wuce zaka ci zaka hada su da al'asar kai ba tare da an baka dama a shari'ance ba to manzo Allah yake fa qad ata baban min abwabil kaba'iri ya zo da wani katon laifi daga cikin laifin da yake kaba'ira zunubi an fahimta rawul hakim wa annahu la yahillu aka nan baya halatta lahu gare shi an yattaki da fasiki ya riki fasiki awul mutahattiki ko mai kekkece shari'an Allah allazi taraha jilbabil haya an wajehi wanda ya jefar da malallibin kunya daga fiskarsa kasan duk mai bayyana saban Allah baya jin kunyar Allah kuma haka nan baya jin kunyar bayin Allah an gane ko hin ya taraha jalbabal haya wanda ya jefar da mayafin kunya daga fiskarsa haka kawai a gaban mutane a gaban bayin Allah haka koma baka tsoron Allah ya kamata ka ji kungiyar mutane ai a gaban su bainan nasu ka fito kana sako manya manyan sako to irin wannan shine almutahattik mai kekkece alfarmar shari'a to irin wannan bai halatta ka hada zama da shi bai halatta ba ana fahimta sai maliki cewa a almutahattik ko kuma jilbabal hayan wajehi sahiban karka rike shi aboki wala yujalisahu karka za hada gun zama da shi illa li daruratin safina wa nahwiha sai dai larura zama a cikin jirgin ruwa ko abin da ya kama da wannan li anna tiba tasriqu tiba domin halayya tana satar halayya dama an ce zama da madaukin kanwa ko iyakawa farin kai shine duk abin da ya sa aka ce karka haɗa gun zama da shi in dai kuna zama da shi ko da ba za ka yi zunubin ba to sai ya hana ka ganin laifin zunubin ba a yi abu kaza a gabanka kawai kana gani a saki kana gani kai ba bayi kake ba to zai dasa ma ganin girman wannan zunubin a zuciyarka an fahimta in ma kuma ta zo da tsautsayi nan gaba zai iya rinjaye da kai to shi yasa aka ce kar ma ku zauna da shi kar ma ku haɗa gun zama da shi ma da larura ba ana fahimta sai mala yake cewa a li'anna tsiba ta suruku tsiba a ƙari ƙala ta'ala allah ta'ala ke cewa ina zuwa shi yi tafayya o zilaluhu wani lemini wani shimari الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله ومداكره iya cewa ya tafayya udhilalu wallahi yasjudu man fis samawati wal ard ko ya tafayya min shay'in ya tafayya udhilaluhu an al-yamin wa an al-shimali sujada lillahi mudakkiru kamar ilwa ce ya tafayya zilaluhu kamar ga jimare iya bin saitir inuwarsa yaminin wuce malaki na kun ga misali in ga jimare iya tafiya a sama a inuwar suna binsa haka ne to iya cewa kamar fasikin mutum ko mai keta alfarmar shari'a inda za ka mai irin wannan bin yadda ga jimare ke ba da inuwa a ƙasa take binsa to shi ma zunubin zai iya shafarka zai iya shafarka ana fahimta wannan wani misali ne ya kawo da wata aya daga cikin alkur'ani mai girma cikin surtu hudin alaihi salam wa qala alaihi salatu wassalam almaru ala dini khalili ma'aike ke cewa mutum iyakan addinin abokinsa fal yanzur ahadukum man yukhall man yukhalilu kowa ya duba wanda zai zama abokinsa a cikin mutane ba da kowa ake abota ba la tusahib illa mu'mina kar kai abota da mutum sai mai imani sai mu'mini wala ya akulu da amaka ila taqiyun karke da kowa ya ci abincinka sai mai tsoron Allah ibnu hibban fi sayi kama la yajuzu lahu yatlub wuridal makhluqin kamar baya halatta wa musulmi ya dinga neman yardar abin halitta bima yajlibu ghadab Allah cikin abin da zai ja masa fushin Allah a wa yahyaju saqtahu wa yahyaju saqtahu kuma hakan ya fige shi ya fada cikin fushin Allah wa iqabahu da kamun Allah liqaulihi ta'ala Allah ta'ala yake fada wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu in kanu mu'minin da Allah da manzo su suka fi cancanta ka nemi yardarsa in har ka kasance kana da imani suratul tauba aya mai namba ta 62 kenan wa liqaulihi alaihi salatu wassalam fadin sa sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq babu da'a game da abin halitta wajen sabawa mahalicci babu da'a game da abin halitta mutum ne kowa yake nan wajen sabawa ubangiji shine mahalicci li'anna man talaba ridan nas duk wanda yake neman yardar mutane bi saktillah kuma a cikin neman yardar mutanen nan iya fusata Allah ko iya fadawa cikin abin da Allah zai fishi da shi na farko sakitta alaihi wa askata alaihi nasa to dama can already Allah ya fishi da shi dama kuma in dai akan wannan hanyar yake bin mutanen to Allah su ma mutanen sun yi fishi da shi ana fahimta wannan shine in har ka ce zaka yi wa mutum da'a ka bi shi akan saban Allah dama tun farko dai ka san Allah ya fishi da kai kuma shi ma wannan in dai ka mana masa biyayya akan ƙarya wallahi tallahi kafin kuma duniya sai an ji ku da shi ƙaida ce ta Allah duk wanda zaka bi a duniya ka bi shi akan gaskiya an fahimta amma in ka bihi kansan zuciya kowaye shi komin girmansa a cikin mutane to kafin kurabu sai Allah ya dasa masa kyamarka kaga an yi biyu babu kenan ga Allah can dama yayi watsi da kai ni ma wannan inda kake neman abin hannunsa yayi watsi da kai Allah ta'ala ya samu tsagare a ko ba ma nuna mun ba ai lokaci yayi ko ai na gaji kuma sai ku kyale naka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu da su gaba daya Allah ta'ala ka yafe mana zurban mu Allah ka dora mu a hanyar daidai Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka shiga cikin al'amarin mu Allah ka yi ga cikin al'amarin mu ya Allah Allah kar ka bar mu da damuwar da za ta fi ƙarfin mu ya Allah Allah ka takaita bukatun mu zuwa gare ka ya Allah Allah ka takaita bukatun mu zuwa gare ka ya Allah Allah ka takaita bukatun mu zuwa gare ka ya Allah Allah kar Allah karfa mana asiri ya Allah Allah kada ka sa makiyasa ga bayan mu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka taimake mu ka tsare mana rayuwar mu da mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu ya ƴan uwa wajibi ne a faɗakar da juna wallahi al'amuran nan na wannan rayuwar ba al'amarin wasa bane shawara ɗaya zuwa biyu mu kame bakunanmu daga yawan surutu mu yawai sai su ba ɗaya wannan ko kai kaɗai ka ɗauka za a ga canji a rayuwarka yawan surutu ya yau ɗin nan ya wannan yanayin ya halin da ake ciki duk ba na gaba ne ka yi shuru sannan ka yawaita istighfari ka daina yawan zagi ba zagin shugabanni ba zagin wani ba zagin wani ka tsaya ka kame bakin ka karka faɗi komai sai alkhairi sannan ka ci gaba da isa gifa da cikin dare in kowa zai ɗau wannan shawarar Allah nake faɗa muku ba za a je koyar ba sai Allah ya canja al'amarin nan amma yawan surutu mu yayi yawa zage zage mu yayi yawa mu rage zagi mu rage surutu mu yawan sai isa gifa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon aiwatarwa Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh